نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin indimi trust islamic center a nan garin maiduguri jihar borno yau muna yammacin 22 ga watan ramadan shekara ta 1447 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan uku shekara ta 2026 lissafin bature muna rukun allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu mana taufiki ya sa albarka cikin abubuwan da za mu tattauna jiya mun kai ƙarshen ayata 72 yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga ayata 73 fadan Allah subhanahu wata'ala qalu ata'jabina min amrillah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
نعم الله تعالى كشوا قالوا سكشي ثم لائكو أتعجبين من أمر الله إذ ماماكن الأمر الله ني lokacin da mala'iku da suka zo gurin annabi ibrahim alaihissalam suka yi wa matarsa sara bishara cewa za ta haihu ta yi mamakin cewa ta ya za ta haihu gata nan tsohuwa mijinta kuma tsoho bisa ga al'ada a irin wannan shekarun nasu ba a samu haihuwa tuƙalu mala'ikun da suka zo suka yi mata bishara suka ce da ita a ta'ajabina min amrillah yanzu kina mamakin al'amarin Allah Allah subhanahu ta'ala idan ya ga dama zai yi komai innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kasancewarki kin kai shekara 90 ko 99 mijinki shekaran shi 120 duk wannan ba zai hana ku samu haihuwa ba al'amari ne na Allah kudirar Allah ta fi karfin tunanin dan adam ikon Allah ya fi karfin tunanin dan adam ga annabi adam babu mahaifi babu mahaifi Allah halicce shi ga annabi isa alaihi salam babu mahaifi Allah subhanahu wataala ya halicce shi to saboda haka ba wani abun mamaki da wannan shekarun naku Allah subhanahu wataala ya arzuta ku wato da da kuma malamai suka ce ana wato fadan mala'iku a ta'ajabina min amrillah yanzu gina mamakin al'amarin Allah na cewa za ku samu haihuwa alhali ke matar annabi kina gidan annabta gidan da abubuwan da na abubuwa na mamaki suna faruwa gidan da mu'jizoji da dama suna faruwa a wannan matsayin naki bai kamata idan aka yi miki albishir da ɗa za ki samu ɗa ki ce yaya hakan zai auku ai abubuwa da yawa waɗanda sun saba wa al'ada na mu'jizoji suna faruwa tare da mijinki suna faruwa a gidanku haka wasu malamai matsayinki ya fi ƙarfinki wanda mamaki domin ke matar annabi ce a gidanku abubuwa da yawa waɗanda sun saba wa al'ada suna faruwa don wannan ba abun mamaki ba ne wannan mai faru a gidanku su saboda haka kuma bayan wannan sai suka yi wa ita da shi kansa annabi ibrahim a.s. addu'a rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahmar allah ta tabbata a gare ku wa barakatuhu da albarkutunsa alaikum gare ku ahlal baiti mana ya ahlal baiti ya ku mutanen wannan gida wata gidan annabi ibrahim alaihissalam ahlul bait ya shafi annabi ibrahim da matarsa da sauran waɗanda suke tare da shi kuma anan wata sun roka musu rahmar allah subhanahu wata'ala wa barakatuhu kuma wato yana daga cikin albarkatu da allah ta'ala ko kuma albarkar da allah ta'ala zai yi muku dama ku kuna tare da rahmar allah dama ku akwai albarkar Allah tare da ku kuma yana daga cikin albarkar Allah a gare ku za ku samu da a wannan shekarun naku ahlul baiti ya ku mutanen gida to wannan malamai suke cewa wannan ya nuna cewa aka ce ahlul baiti matar mutum ita mata shiga ciki kaga wannan raddi ne gawa ga wadanda wato rafidawa wadanda ba su ba sa mutunta ba sa girmama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم سوسنا cewa matan manzon Allah ba su shiga ciki ba matan manzon Allah sun shiga ciki an fahimta to idan matan manzon Allah ba su tsarkaka ba waye zai tsarkaka idan kace matan manzon Allah ba su tsarkaka ba kaga anan ka zubar da mutuncin manzon Allah ne duk mutumin da kace wa kace masa matarsa ba ta da tsarki ba ta tsare kanta ba kaga anan ka tuhumci mutumin ma ka zubar masa da kima to anan ahlul baiti ita matar ta shiga ciki to anan mala'iku addu'a suka yi musu rahmar Allah da albarkar Allah ta tabbata a gare ku ma'ana Allah ya kara muku alheri mai masu yawa Allah ya kara muku rahma dama suna cikin rahmar Allah dama suna cikin albarkar Allah amma addu'a aka yi musu dama ai mutum baya koshi da alkhairi kana samun rahama ka ƙara neman rahama kana cikin albarka kana samun alkhairi ka ƙara neman albarka ka ƙara neman alkhairi mumini ba zai gushe ba yana neman alkhairi har idan ya je ya samu kansa a gidan aljanna to Allah ya ba mu gidan aljanna rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait to kaga anan alkhairi na akan alkhairi ga sun yi musu bishara ga sanda kuma aka ƙara yi musu addu'a innahu lalle shi Allah hamidun abin yabo ne majidun mai girma ne hamidun abin yabo ne Allah ya yaba wa kansa kuma ya nemi bayansa su yaba masa kuma babu wanda zai iya yaba wa Allah kamar yadda Allah ta'ala shi da kansa ya yaba wa kansa za ka yaba wa Allah ne don bin umarnin Allah don ka samu lada ba don Allah ta'ala yana buƙatar ka yaba masa ba ana fahimta abin yabo ne a koyaushe tu sha sa sura mafi girma a cikin alkurani ya fara da mai alhamdulillahi rabbil alami majidu mai girma ne Allah mai girma ne yana daga cikin girmansa ya sa mace mai shekara tara ta haihu wannan yana daga cikin girman Allah subhanahu wa ta'ala ana fahimta wasu malamai suka ce hamidun anan za a fassara shi da fa'il dama waznin fa'il yana zuwa da maf'ul yana zuwa da fa'il ma'ana hamidun mai godewa mai yabawa mutanen da suka yi abu nagari to a nan ma'ana ko mutanen gidan annabi ibrahim allah ta'ala yana yaba muku wasu malamai suka ce haka yana ɗaukawa ko hamidun fa'il muka ɗauka ko maf'ul muka ɗauka wata rufe wannan aya da hamidun majid malamai suka ce wato tana da alaka da matsayin annabi ibrahim a.s. kamar ishara ake yi Allah subhanahu wata'ala ya yadda da annabi Ibrahim da iyalansa haka ake fahimta Allah subhanahu wata'ala wato ya ƙara salati da aminci akan annabawansa na'am فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
na'am Allah ta'ala ya ce falamma zahaba an ibrahim ar-ru'u lokacin da tsoro ya tafi ya bar ya bar ibrahim ma'ana ya rabu da ibrahim domin annabi ibrahim alayhi salam da mala'ikun nan suka zo gurin sa siffar mutane ya dauke su mutane ne ya girmama su ya yanka musu dan maraki ya soya ya kawo ya gabatar ya ce bismillah ya ga hannayensu ba sa isa gare su gare shi ba sa ci sai ya tsorata suka fahimci ya tsorata suka cika da ka tsorata ai mu manzannin wato Allah ne inna ursilna ila qaumi lut an ba mu sako za mu je mu aiwatar da wannan sako amma kafin mu je mu hallaka mutanen annabi lut kuma aka ba mu wani sakon kuma zuwa gare ka an ba mu sako zuwa gare ka sannan kuma an ba mu aiki mu je mu hallaka mutanen annabi lut to saboda haka daga tsorata to shine Allah ta'ala nake ce falamma zahaba an ibrahim ar-ru'u da tsoron ya rabu da shi ya samu nutsuwa ya samu wato kwanciyar hankali waja'atu al-bushra kuma aka bishar al-bishr yazo masa akai masa shi da matarsa al-bishr cewa zai samu da ishaq kuma ishaq nan zai girma zai aure zai haifi yaqubu to da wai samu wannan nutsuwa kuma an bashi labarin cewa za a ji a hallaka mutanen annabi lut yujadiluna sai ya kama jayayya da mu ya kama muhawara da mu muhawara da wa yake da mala'iku Allah ce yujadiluna yana jayayya da mu domin Allah ta'ala shi bai wa mala'ikun na umarni su mala'iku suna zartar da umarnin Allah ne to shasa Allah ta'ala ya ce yujadiluna yana muhawara da mu yana jayayya da mu ma'ana jayayya ma'ana tattaunawa tattaunawa ka fada wani ma ya fada ya fada ka fada wanda shine mujadala zai iya zamanto mujadala kyakkyawa ta yi kuma ya zamanto mujadala mara kyau shasa Allah ta'ala yake cewa wajadilhum billati hiya ahsan mujadala za ta yi kyau za ta zamanto tana da kyau kuma za ta zama ba ta da kyau inda an yi mujadala saboda tabbatar da gaskiya wannan yana da kyau ba a bisan rai ba amma mujadala ake yi saboda kare ra'ayi ko gaskiya ta bayyana ana ana kawar da ita da wannan mujadala babu albarka babu alkhairi a ciki to ana annabi ibrahim alayhi salam yana tattaunawa yujadiluna yana jayayya da mu fi qaumi lutin dangane da mutanen annabi lut wace irin jayayya malamai suka ce da aka bashi labari cewa mala'ikun nan za su je su hallaka mutanen annabi lut sai annabi ibrahim alaihissalam tausayi ya kama shi sai fara tattaunawa da su me yasa ba za a saurara musu ba a dan jinkirta musu wannan azaba ko da Allah madaukakin sarki zai sa imani a cikin zukatansu ko da za su yi imani a dan jinkirta musu ma to wannan shine jayayya da Allah ta'ala ya ambata a nan kuma da aka fada masa cewa lalle fa za sai an hallaka su to sai yake cewa inna fi haluta za ku je ku hallaka su ai annabi lutu a cikin garin yake yana tare da su to shi a matsayinsa qalu nahnu a'lamu biman fiha ai mu mun san da waɗanda suke cikin garin lanunajiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin lalle za mu tserar da shi annabi lut da mutanensa sai dai matarsa wadda za ta halaka to wannan shine jayayya da Allah ta'ala ya ambata anan to aka nuna masa yanzu lokacin jayayya ya riga ya wuce wannan umarni ne na Allah Allah ta'ala ya riga ya zartar da umarninsa mu yanzu za mu je mu aiwatar da umarnin Allah ne inna ibrahima lalle annabi ibrahim lahalimun mai haƙuri ne awahun mai yawan ambatan Allah mai yawan addu'a munibun mai komawa ga Allah ana siffofi guda uku aka faɗi dangane da annabi ibrahim a.s. dama mun faɗa kwanakin baya annabawan Allah gaba ɗaya akwai siffofin da suka yi tarayya a cikinsu sannan kuma akwai wasu siffofi waɗanda wasu annabawan sun yi fici a ciki saboda Allah ta'ala yana raba falalarsa annabawan duk annabawan Allah manzanni duk manzanni ne kuma a cikin manzanni Allah ya zabi ulul azm kuma a cikin ulul azm Allah ya zabi manzan Allah ya zama shugaban su kuma hatta cikin ulul azm da matsayin su daban-daban ne matsayin annabi Ibrahim daban annabi Musa daban annabi Isa daban annabi Nuhu daban kowa da irin matsayi da Allah ta'ala ya bashi tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wannan Allah ta'ala yana nuna ikon sa ne a duk abin da Allah ta'ala yayi sai da Allah ta'ala ya fifita wani abun akan wani abun a lokuta Allah ta'ala ya fifita wato ranar juma'a a watanni Allah ta'ala ya fifita watanni masu alfarma zulqada zulhijja muharram da rajab can da kuma da watan ramadan da muke ciki a gurare Allah ta'ala ya fifita garin makka da garin madina da kasar baitul maqdis a mutane Allah ta'ala ya fifita manzanni akan sauran mutane to a cikin sauran mutane in ka zo sai ka ji malamai sun bi saura so a cikin sauran jama'a ma wanda ya fi tsoron Allah wanda ya fi imani sai ka ji komai Allah ya bambanta domin Allah ta'ala ya nuna mana ikonsa kuma zai abin da ya ga dama inna ibrahim lalle an ibrahim la halimun mai juriya mai haƙuri to amma malamai suke cewa halim anan ma'ana kathirul anati mutum ne wanda ke ba shi da ba shi da gaggawa laisa bi ajulin fil umuri ba mutum ne mai gaggawa cikin al'amura ba da sannu da sannu yake tafi da al'amuransa in an aka kawo abu a gabansa wato yana tsayawa yana tsayawa ya tunani ya jujjuya al'amuran kafin ya doki mataki kuma ƙari akan haƙuri a nan ya kunshi abubuwa guda biyu halim mai juriya mai haƙuri mai yawan haƙuri sannan kuma daga cikin haƙuri baya gaggawa wajen aiwatar da al'amura ai gaggawa wajen aikata abubuwa me ke kawo ne rashin haƙuri izama kana da gaggawa wajen aiwatar da al'amura ai rashin haƙuri ne in kana da haƙuri za ka biya al'amura da sannu da sannu da hankali da hankali kuma wannan sifa ce mai kyau Allah subhanahu ta'ala yana son wannan shi ne lokacin da wafdin abdulkais ko suka zo gudun maza'ala sa zama shugabansu maza'ala ce da shi mai inna fika haslataini yuhibbuhum Allah kana da wasu halaye guda biyu wata waga ne na wata kabilar larabawa suka zo gudun maza'ala suka musulunta to sai manzan Allah yake fada shugaban nasu kana da wasu siffofi halaye guda biyu waɗanda Allah yana son su alhilmu wal ana haƙuri da kuma rashin gaggawa wajen zartar da aiwatar da al'amura ana fahimta ta su baraka duk mutumin da yake yana abu a cikin nutsuwa ba safai ne kuma zai fada cikin matsala ba ba safai ne zai fada cikin nadama ba amma mutumin da ke ba shi da haƙuri ana kawo abu a gabansa zai doki mataki alkali ne ko shugaba ne ko magidanci ne ana kawo al'amari gabanka za ka doki mataki ba da jimawa ba kuma za ka yi nadama saboda ba za ka yi tunani akan abin da za ka yi hukunci a kai ba ko mataki da za ka ɗauka ba to anan Allah ta'ala ya yaba wa annabi ibrahim akan haƙurinsa da kuma rashin gaggawa malamai suka ce rashin gaggawarsa cikin al'amura ai shi ya sa ma ya tsaya yana mujadala da mala'iku a saurara wa mutanen annabi lutu don baya so a yi gaggawa mai a hallaka su haƙurinsa ne ya sa bi abu da sannu da sannu wannan shi ya sa yake wannan muhawara da su awahun mana kathiru tadarru mai yawan komawa ga Allah mai yawan ambatan Allah mai yawan roƙon Allah mai yawan nuna ƙaskanci da kankan da kai gaban Allah ko annabin Allah ne abul anbiya'i ne amma Allah ta dace awaha awaha asali an dago daga ah mutum ya ji ciwo haka ce yana ah ah to amma ana fassarawa da yawan wato addu'a da kuma nuna kankan daga Allah subhanahu wataala kamar da kwanaki muka yi bayani duk sanda bawa wato ya ci gaba ko ya ƙara sanin Allah a lokacin kuma zai ƙara kankan da kai ga Allah dusan da mutum yana ƙara jahiltar al'amarin Allah yana ƙara girman kai an fahimta to sha sa annabawa kullum suna da wannan tawazu'i la halimun awahun munibun munibun mana raja'un ilayhi mai yawan komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala mai yawan komawa ga Allah subhanahu wataala a wajen neman gafara wajen neman rahmarsa duk wani abu wajen roƙon Allah duk abin da ya taso komawa ga Allah yake to yanzu abin da ake so a karantar da mu mai koyi da annabi Ibrahim a.s. tuna manzan Allah s.a.w. mai eh sun ma'auhaina ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa manzan Allah s.a.w. shi ma an yi masa wato irshadi ya koyi da baban annabawa kakansa annabi ibrahim alaihissalam saboda haka waɗannan siffofi suna da kyau mutum ya zamanto mai juriya yana abu da sannu da sannu sannan kuma mai yawan wato kuka ya tuna da allah ya kuka ya ambaci allah ya zamanto kana yawan rakon allah sannan kuma mai komawa ga allah kana laifi kai sauri ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala inna Allah yuhibbu tawwabin Allah subhanahu wataala yana son masu yawan tuba yawan tuba domin tuba ita ma ibada ce idan kai laifi kai laifi an rubuta maka zunubi idan ka tuba za a goge maka wannan zunubin kuma a sanadiyar wannan tuba inda wannan tubar ta cika sharrada sai Allah ta'ala ya baka lada kan wannan tuba kayi zunubi an goge kayi tuba an goge ma zunuban kuma ka samu mai lada na Allah ce inna Allah yuhibbu tawwabi duk abin da Allah ta'ala yana so mai akwai mai akwai lada a ciki to sha sa ana Allah ta'ala yake wasafta annabi samunib mai komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala to yana da kyau mu sifatu da waɗannan sifofi ya ibrahim mun karanta ya ibrahimu sai mala'iku suka kira shi ya ibrahimu a'rid an hada ka kauda kai daga wannan ma'ana an hada aljidal daga wannan jayayya daga wannan muhawara da tattaunawa da kake da mu kana tattaunawa da mu kana neman kana roƙon Allah Allah ya jinkirta wa mutanen annabi lut ya saurara musu kada a saukar da azaba ka kawar da kai daga wannan dan me innahu qad jaa amru rabbik umarnin ubangijinka na hallaka so da hakika ya riga ya zo an gama da wannan fayil din an fahimta jayayya ba za ta yi amfani ba yanzu karoki Allah a jinkirta musu ba zai amfani ba don Allah ta'ala ya riga ya saurara musu an tura musu annabi annabi lot ya yi musu wa'azi ya tsaye da hujja a kansu ba abin da bai fada musu ba har sun yi barazana in cin annabin Allah ne da gaske to ya kawo azaban da za a yi musu to Allah ya riga ya yanke hukunci saboda haka ba makawa wa innahum lalle su atihim za ta zo musu azabun azaba ghairu mardudin wanda ba zai yi a mayar da ita ba ghairu mardud babu yadda za a yi amai da wannan gairu mardu jidalinka ba za ta dakatar da wannan azaba ba tattaunawarka da muhawararka ba za ta dakatar da wannan azaba ba roƙon Allah ba zai dakatar da wannan azaba ba babu abin da zai dakatar da wannan azaba innahu qad jaa amru rabbika ai wannan ya wadatar umarni na hallaka su umarnin ubangijinka za a hallaka su ya riga ya zo tunda an sa har qad qad jaa da hakika ya zo amru rabbika umarnin ubangijinka na hallaka su wannan ma ya isa amma dan a ƙara taukidi ƙara tabbatarwa annabi ibrahim alayhi salam lalle fa ya daina wannan jahiliya wa innahum atihim azabun ghairu mardud duk wannan taukidi ne Allah subhanahu wataala ya kare mu da azabarsa ya kare mu daga azabarsa na'am walamma jaa جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد
na'am to anan Allah ta'ala yana ba mu labarin irin yadda kuma wato mala'iku da Allah ta'ala ya turo su suka je garin wato annabi Lut da mutanensa sun gama da annabi Ibrahim sun zo sun baiwa annabi Ibrahim cewa ga abin da za su ji su yi ya tattauna da su aka nuna masa fa wannan abu sun yi an yi an gama an yi masa bishara don muka ce sun zo ne gurin annabi ibrahim don abubuwa guda biyu su yi masa bishara kuma su nuna masa ga sakon da aka ba su an yi wannan don girmama annabi ibrahim alaihissalam to shi ne allah ta'ala ya ce walamma ja'a da rusuluna lokacin da manzanninmu walamma ja'a da rusuluna lutan lokacin da manzanninmu suka zo wa annabi lut si abihim aka sa shi bakin ciki bihim saboda su bakin nan da suka zo wa zaqa bihim dar'an kuma kirjinsa yayi kunci ko zuciyarsa ta yi kunci wa qala yace hadha yawmun asib wannan wuni wuni ne mai tsanani wuni ne mai wuya walamma ja'a rusuluna lutan lokacin da manzanninmu suka zo wa annabi lut su ma can shi ma annabi lut sun je masa ne da siffar mutane matasa matasa masu kyawun halitta si abihim aka sa shi bakin ciki bihim saboda bakin da suka zo saboda mi saboda mutanensa masu aikata liwadi ne duk wanda ya shigo garin duk wanda suka hadu da shi za su yi yunkurin yin liwadi da shi da yadda sako da ƙarfi aikinsu kenan ba wanda zai shiga garin ba za su yi yunkurin aikata wannan alfasha tare da shi daga kuma matasa ne sun zo da siffar matasa masu kyawun halitta dama kasan irin wannan siffar ita ce siffar da masu liwadi suke zo matashi mai kyawun halitta irin siffar da suke zo kenan masu liwadi to da suka shiga garin suka zo gidansa mutanen gari sun ga abin da suke su sai annabi lut salam ya samu tashin hankali ga yayi baki baki a karrama shi ya kamata a yi kuma kai da kai bakin za ka iya bakin kwakwaranka kaga cewa ka tsare mutuncinsu wani abu na cutarwa ko na mutsunawa bai same su ba in ciki an bata masa rai kirjinsa ya yi kunci zuciyarsa ta yi kunci ya samu damuwa ya rasa ina zai sa kansa ga bala'i waƙala sai ce haɗa yawon asi wannan rana ta yau rana ce to mutanensa da suka ga wannan waja'ahu mutanensa suka zo masa waja'ahu qaumuhu mutanensa suka zo masa yuhra'una ilayhi suna gaggawa suna sauri wa min qablu kafin zuwan bakin ma kanu sun kasance ya'maluna sayyi'at suna aikata munanan ayyuka da suka zo gurin sa qala yace ya qaumi ya ku mutane na haula'i banati ga ayana mata hunna atharu lakum su sun fi tsarkaka gare ku fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhayfi kada ku kunyata ni game da na. alaysa minkum rajulun rashid yanzu babu wani mutum shirye a cikinku a cikinku da zai hana wannan abu wa ja'ahu qaumu yuhra'una ilayhi mutanen sa suka zo gurin sa yuhra'una suna sauri malamai suka ce alhara'u shine asali idan an kama fursunan yaki za a daure shi ana jinsa kuma ana ture shi ana tunkuda shi yana tafiya yana rawa yana yana karkata kuma da sauri ana ana jansa kuma ana tura shi to anan yuhra'una ilayhi sun zo suna sauri ba normal sauri ba suna sauri kamar za su fadi kamar za su fadi saboda sabon sauri don me don su aikata barna kuma wa min qablu ai ba nan ne ba wannan shine karo na farko ba zuwan da za su yi gurin annabi lut don su ga bakin nan ai ba shine karo na farko da za su yi irin wannan alfasha ba wa min qablu kafin zuwan waɗannan bakin ma kanu ya'maluna sayyi'at sun kasance suna aikata munanan ayyuka kanu ya amaluna sayyad malamai suka ce wannan ya nuna ce wannan aikata wannan alfahsha ya zamanto al'adarsu wannan shine aikinsu sha sa Allah ta'ala cewa kanu wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at da wannan ita ce al'adarsu da suka zo annabi lut alayhi salam sai ya ce ya qaumi ya ku mutane na ha'ula'i banati ga ƴaƴana mata ma'ana hunna ataharu lakum su sun fitar kaka gare ku ko aure su wanda shine abinda wasu malamai suka faɗa wasu kaje yana da mata guda ƴaƴa mata guda biyu wasu kaje yana da ƴaƴa mata guda uku ku aure su ya fitar kaka gare ku akan ku zo ku tunkari bakin nan nawa ku je za ku yi za ku alfasha da su ga hanya ta halal ku aure ƴaƴa na mata wasu malamai suka ce da sun nemi su auri ɗayansa mata ya hana su to yanzu cin da akan su yi lalata da baƙinsa gara mai ya aure musu da ‘ya'yansa domin ya tsare mutuncin baƙinsa wasu malamai suka ce anan ba ‘ya'yansa mata na cikinsa ake nufi ba matan garin hunna ba na timana ga mata a gari domin annabi a matsayin uba yake ga mutanen gari gaba ɗaya saboda haka ga mata a gari ya su ya kamata ku aura ku aure su ya fi tsarkaka gare ku ya fi zama halal gare ku akan ku zo ku yi lalata da mazaje irinku an bayyanta wasu malamai suka ce ba wai yana nufin su aure matansa ko matan gari ba a'a abin da yake nufin a nan don ya san ko ya ce su auri ‘ya'yansa mata ko matan gari ba auren za su yi ba yana so dai ya yi abin da zai iya na daga cewa ya kawar da su daga bakinsa wata duk abin da zai iya kenan abin da zai iya kenan a wannan lokaci mana ƙarshen abin da zai iya kenan a wannan lokaci inda akwai abin da fi wannan zai yi amma wannan shine ƙarshen abin da zai iya a wannan lokacin ana fahimta wanda kuma ana nuna mana hakkin bako ne akan mai masaukinsa shi mai masauki ya yi duk abin da zai ya ga cewa ya kare martaban bakonsa in bako ya zo gidanka to ka samu aiki wajibinka ne ka tsare lafiyarsa da dukiyarsa an fahimta ka ba shi security saboda haka an gidanka in ka san wani daki akwai matsala kada ka saukar da shi a wannan daki yana daga cikin hakkin bako akan mai masauki ka tsare masa dukiyarsa kada bako ya zo gidanka a yi masa sata gidanka kada bako ya zo gidanka ya samu matsala saboda ka tabbatar da abincin da za ka ba shi abinci ne lafiyayye inda zai kwanta guri ne wanda yake iya iyawarka abinda ba za ka iya ba Allah ba zai dora maka ba amma abin da za ka iya kada ya zama na akwai guri mai kyau da zaka saukar da shi ka ce wannan bako ne ai baya da matsayi ka saukar da shi gurin da yake bai dace ba ya gamu da matsala to kun ga anan duk abin da annabi lutu alaihi salam yayi anan yayi ne domin me ya tsare mutuncin bakinsa kuma idan ya tsare mutuncin bakinsa ya tsare mutuncinsa ne idan bako ya zo gidanka aka yi masa mara dadi in ya koma garinsa duk sanda ya tuna ka sai ji ba dadi kaga anan ya taba mutuncinka to haka annabi annabi lut alaihi salam ya tsaya ya kare martabar waɗannan baki da suka zo wurinsa قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم سوسن بي تركك أغريك فاتقوا الله سبور الله سبور هكا كجيت أوران الله تيايا كبر وانا أبن لكو وينيا كوكوما جدا جنكو kada ku isa gurin bakin nan nawa domin duk abin da ake yin nan annabi lut a.s. bai fahimci cewa sun mala'iku ne ba yana ganin su a matsayin mutane ne baƙi ne sun zo gurinsa kamar yadda suka je gurin annabi ibrahim a.s. a matsayin baƙi nan ma suka zo a matsayin mai baƙi fattakullah ku ji tsoron Allah ku bar abin da ku sa gaban nan dama tsoron Allah shine mai ka bar abin da Allah ta'ala ya hana kuma ka yi abin da Allah ta'ala ya umarce ka wannan shine zama tsoron Allah sai ya ƙara da cewa wala tukhzuni fi dhaifi kada ku kunyata ni kada ku sani kunya dangane da bakina kada ku kaskanta ni abinda kuke nufin na idan kun yi wa bakina ku kaskanta ni kun sani kunya a ce bakina sun zo gidana na kasa kare su har ku isa gare su ku yi musu wannan lalata kada ku sani kunya alaysa minkum rajulun rashid duba irin matakin da matakan da ya bi alaysa minkum rajulun rashid shin yanzu babu mutum shiryayye a cikin ku wanda zai hana wannan lalata ya tashi ya tsaya ya ce jama'a wannan baki ne ayi hakuri a kyale su ba wanda zai iya fadan wannan a cikin ku dukkan ku kun lalace ba wanda yana son alkhairi ko da mutum ɗaya tilo kaga anan rashid shiryayye ya kunshi abuwa guda biyu idan muka yi tadabburi cikin wannan kalma shi kansa ya shiryu ya samu shiriya ba zai yi abin da bai dace ba ba zai yi abin da Allah ta'ala ya haramta ba sannan kuma idan wani ya taso zai yi abin da yake ba daidai ba ya zai yi zai hana shi wanda shine rashid ai daga nan ne kanuri suka dauko rashidi rashidi ai shine rashidi mutum zai yi abin da ya kamata ba zai abin da bai kamata ba kuma idan ya ga wani abin da ke bai kamata ba mai ba zai kyalish ba rashidi kuma zai dauki nauyin jama'a shine rashidi amma an ga zama da kai kanka kawai ka sani ka zama to rashidi ba ka zama to rashidi ba to sha sa yanzu a yanzu rashidi a cikin mutane sun yi karanci kaina matana ƴaƴana amma rashidi na hakika shine me mutumin da yake yana kula da kowa da kowa saboda haka rashidi ar-rashid anan rashid shiyayye wanda yake zai abin da ya kamata ba zai abin da bai kamata ba kuma idan ya ga wasu za su yi abin da bai dace ba bai kamata ba mai hana su yi ka wannan ita ce mai cikakkiyar shiriya cikakkiyar shiriya ku duba irin matakan da ya bi ya ce haula ibanati ya yi tunanin ya kawar da su ko da za su auri 'ya'yansa mata ya musu wannan ardi sana ce ku ji tsoron Allah cika da ku sani kunya cin babu mutum mai hankali a cikinku kawon dukkanin matakai ne na ga cewa ya kawar da su a nan annabi lut alaihi salam duk abin da zai iya yayi daga nan kuma sai ya tsaya ga abin da Allah ta'ala zai hukunta na'am to wani jawabi mutane sa suka mayar masa da shi قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا سكتي لقد علمت da hakika ka sani ya kai lutu hadda laƙad tauƙidi alimta ka sani malana fi banatika min haqq ba mu da wani haƙƙi dangane da wato ƴaƴan kamata ma'ana ba mu da sha'awa gare su ba mu da sha'awar auren mata sha'awar mu ba ta ga mata sha'awarmu tana ga maza laƙad alim da aiki kasan da wannan ki kasan da wannan saboda haka bai ma kamata ka ce da mu ha'ula'i banati hunna atharu lakum bai ma kamata ka fada mana wannan ba saboda ai kai ka san inda muka sa gaba kana rayuwa a cikin mu ka san abin da muke so saboda me zaka ce mana ga mata mu aure su aka ce da kai muna da sha'awar mata ne ka taba ganin mu muna biyan bukatar mu ta hanyar mata ake ga sani to kaga yanzu a gurin su haula ibanati hunna atharu lakum fadassa wannan ma ya zama to laifi fadar wannan ma me ya zama laifi dan me zai fada musu wannan suka ce wa innaka lalle kai ya lutu ya annabi lut la ta'lamu kuma hadda tawkidi la ta'lamu laqad alimta da tawkidi hakika ka sani sannan suka ce wa innaka lalle kai da tawkidi la ta'lamu hadda rantsuwa rantsuwa wallahi tabbas ka san ma nuridu abinda muke so abinda muke nufi bushewar basira ta kai inda ta kai mutum zai tsaya yana kare harkar liwadi yana kare harkar liwadi wa innaka la ta'lamu ma nurid saboda haka bai ma kamata ka fada mana wannan zance cewa mu auri ƴaƴa mata ba na'am قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال سأنبي لوجيشي لو أن لي بكم قوة ina ma a ce ina da ƙarfi a kanku da na hana ku wani shine jawabi ma'ana la dafa'atukum wa mana'atukum minhum jawabin ba kawo ba law anna li bikum quwwatan na ma a ce ina da wani ƙarfi a kanku da ina da wannan ƙarfin da na hada ku ba zan kyale ku ku isa ga mai ga baƙina ba au awi ila rukunin shadi ko kuma inda ina da wani gurin jingina mai ƙarfi da na jingina gare shi na hana ku isa ga baƙina rukunin shirita a nan malamai suka ce al'ashira dangi inda ina da dangi dangi na na jini na inda akwai su da na haɗa kai da su mun haɗu gaba mun taru mun yaƙe ku in tabbatar da cewa ba ku isa ga bakin nan nawa ba yana fadar wannan ne su malamai suka ce saboda shi ba shi da nasaba a garin ba dangalin ba ne tunda tare shi ɗan uwan annabi ibrahim ne asali 'yan iraki ne suka tashi suka je kasar sham baitul magdis daga nan kuma da izinin annabi ibrahim a.s. ya je garin sadum wajen bangaren jordan urdun saboda haka shi ba dan garin ba ne an fahimta ba shi da dangi a garin to shasa yake cewa inda ina da dangi a garin inda ina da jama'a masu dangi mai karfi jama'a mai karfi da na haɗa kai da su da na nemi taimakonsu in ga cewa na hana ku isa ga mutane na ga baki na da suka zo ana fahimta sha sama ina ji akahum akahum wajen da annabi sare da annabi hud na ke fada ku amma annabi lut akwai da aka ce akahum lut to dan uwansu na wato wajen fuskar musahara to malamai suka ce yana da musahara ya auri yar garin amma ba yi da nasaba a garin ba garinsu ba ne ba jama'ansa ba an fahimta imam kwace akahum ta fuskar gari kenan to shine wannan jawabin da wato kaga wannan da suka nuna masa cewa bayan ya yi musu wa'azi ku ji tsoron Allah kada ku kunyata ni ga ayana mata ba mai hankali a cikinku wannan wa'azin bai tasiri ba suka ce sai mun yi abin da baka so shine ma nan ai wa innaka la ta'lamu ma nurid wannan wa'azin naka ba zai hana mu mu daina abin da muka zo saboda shi ba to kuma sai anan yake cewa kwara yanzu wa'azin bai yi amfani ba to in ki yake to inda ina da karfi da na hana ku inda ina da dangi da na haɗu da su da hana ku amma ƙarfi na bai kai ni kada in hana ku ba ko ba ni da dangin da zan haɗa kai da su in hana ku a nan akwai hadisi a cikin bukhari da musulun don gane da wannan faɗin da annabi zancen annabi lut alaihi salam manzo Allah yake cewa yarhamullahu lutan laqad kana ya'wi ila rukunin shadid laqad kana ya'wi ila rukunin shadid Allah ya jikan annabi lut ai yana da rukuni gurin jingina mai karfi da zai jingina gare shi ma'ana shine Allah akwai Allah da zai tawakkali da shi to amma a nan faɗin annabi lut alaihissalam lo'anna bihim kowatan au awu ila rukunin shadid a nan yanzu annabi lut ya manta da allah kina inda ina da ƙarfi da na hana ku inda ina da dangi na hada kai da su na hana ku a nan bai kawo maganin allah ba an fahimta to malamai suka ce zafin yanayin ne ya ɗauke shi mana ya duba abubuwa na zahiri sai ya faɗi wannan amma wannan ai bai nuna cewa wannan ba zai nuna cewa a matsayinsa na annabin Allah a ce bai dogaro da Allah ba wasu malamai suka ce kamar ibn atiyya yake cewa saboda ya jima yana musu wa'azi kuma yana musu gargadi da azabar Allah amma Allah ta'ala yana saurara musu saboda haka a wannan karan ma bai kawo maganin Allah ba yana ganin ko ya kawo Allah zai saurara musu ne amma yana sanar da cewa ai Allah shi ne madogaransa annabin Allah ya san da wannan imamun nawawi wajen ta'aliki akan wani hadisin yake cewa wa ma'anar hadisi wallahu alam hadisin manzan Allah yarhamullahu lutan laqad kana ya'wi yana da gurin jingina mai ƙarfi shine Allah anna lutun lamma khafa ala adiyafihi da annabi lut alayhi salam ya juwa bakin sa tsoro walam yakul lahu ashiratan walam yakul lahu ashiratun tamna'uhum kuma ba shi da dangin da za su taimake shi a hana mutanensa su afkawa bakin nan min adh-dhalimin daga cikin mutanensa azzalimai wato سار وتضاقه سار ضاق صدره زرعا يسام كونشين كرجي واشتد حزنه عليه بكين شكين سيتسننت فغلب ذلك عليه سوى نتسنن بكين شكي tsananin damuwan nan ya rinjaye shi faƙara fi zalika alhal a wannan yanayin sai ya ce lau anna li bikum quwwatan fi daf'i inda ina da karfin da zan tunkuda ku bi nafsi da kaina au awu ila ashiratin ko kuma zan nemi taimakon dangina tamna'u namna'ukum za mu hana ku lamana'anakum hana ku wa qasdu lutin manufar annabi lut anan izharul udhri inda adyafihi dan ya nuna uzurinsa gurin bakinsa kada bakin su ce ya aka yi a matsayinmu na bakinka mun zo gidanka wasu za su cutar da mu ka tsaya kana kallo baka doki matakin kare mu ba za su yi wannan tambayar ai a matsayinmu na a matsayinka na mai masokinmu a matsayinmu na bakinka ai kamata ka kare mu ya kuma ka kyale ana cutar da mu ka za su yi safari wannan to shine ya nuna wannan shi fa duk abin da zai iya ya riga yayi don su fahimci bai yi sakaci wajen kare su ba don yi nuna uzurinsa ana fahimta wa annahu law istata'a daf'a al-makruh anhum bi tariqin ma la fa'alahu inda a karan kansa zai iya a karan kansa shi zai iya kawar da wannan bala'i daga gare su da yayi wa annahu badala wus'ahu fi ikrabihim wal mudafa'ati anhum yana so nuna musu shi fa duk abin da zai iya yayi wajen girmama su da kawar da cuta daga gare su ولم يكن ذلك إعراضا منه عن الاعتماد على الله wannan bai nuna cewa bai yi dogoro da Allah ba an fahimta imamu nawawi ce wa yujuzu ta yu an yakuna nasiya littija ila Allah fi himayatihim ta yi wannan a lokacin saboda tsananin zafin al'amarin ya mantar da shi ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta a ra'ayi halde wannan bai nuna cewa annabi lut alaihi salam bai yi dogaro da Allah ba iyaka ya faɗi wannan ne domin ya tabbatarwa bakin da suka zo shi fa in ma wani abu ya same su ba laifinsa ba ne ba sakacinsa ba ne duk abin da zai iya a ya riga yayi to shi yasa yake cewa law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid dinayi wannan قالوا يا لوط قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد نعم سو amincina ci biyu a cikinan za mu haƙura Allah kai mu gobe malam zai karanta saki karanta mana waɗannan ayoyi sai mu fassara su wato laifi ne wanda yake wato zai yana sa mutum ciwon kai ina sa harkar liwadi insha Allah gobe insha Allah zamu yi zamu sauran bayanai Allah subhanahu wataala wato ya raba al'ummar mu da wannan cuta musamman matasa matasa Allah ya raba su da wannan cuta cuta ce ba ta da kyau cuta ce wanda ta saba wa alfitra ko dabbobi ba sa yi ko dabbobi to Allah subhanahu wataala ya kare al'umma abin da muka fara daidai Allah ba mu darasa gaba daya abin da muka fara zama da kuskure Allah ya fi mana gaba dayan mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik